العالمين الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba to jazakumullahu khair yau laraba sha takwas ga watan jumadal asir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da biyar satin da ya gabata a wannan littafi na alwaji fi zike sunnawar kitabin aziz na babban malami doktor abdulaziz badawi rahimahullahu ta'ala inda wato muke cikin kitabun nikah muka kuma biya wasu gabobi a baya wanda yau insha Allah ta'ala mun biya abin da wato ya kamata abin da ake so mutum ya aiwatar idan zai kare da iyalinsa kusan wannan matsalar muka tattauna yau kuma insha Allah ta'ala za mu tattauna akan wujubul walima abinda zai magana akan wajibin yin walima wanda wato malamai suna magana akan wannan matsala ita kanta cewa shin ita walima wajibi ce ko kuwa amma abin da malam ya kawo kai dai mun san dai wajibi shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine yaran usul fiqh abin da idan kai za a baka lada an kaki kuma akwai zunubi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla mu duba da kyau to mala yake wala budda min amali walimatin ba'da dukhul babu makawa sai mutum yayi walima bayan ya tare dole kenan kun ga mala ya dauki wannan ra'ayi wanda ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal yana ganin yin walima sunna ne shine abin da ya dauka akai amma jumhur kuwa wato sun tafi akan cewa ita walima mandubi ce ba wata kai ma sunna ba an so ka yi idan ka ga dama ka yi bane in ma amma ko wanda suka taba akan saboda hadisin da zamu ji mu ji umarnin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi suna ganin idan mutum ya tashi wato in yayi aure to wajibi ne ya wani ba akwai masu wannan ra'ayi kamar malaman jahiliya kai da muka faɗa su suna ganin wajibi ne a mutum ya yi wani ba kuma shine ra'ayin ibnu hazm kamar yadda dama wato aka ce yan zahiriya hasan a nan gudun to ma ne yake wala budda min awali walimatin ba'da dukul babu makawa sai mutum yayi walima bayan ya tare me yasa da amrin nabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf saboda annabi alaihi wasallam ya umarta abdurrahman dan auf biha da ita walima li hadith hurairah bin al-husayb saboda hadisin buraida dan hutai kamata kaddama kamar yadda ya gabata kenan to shine wani hadisi buraida ibnu al-husaybi kamar yadda ya tabbata hadisin buraida dan husayb kale ce lamma qadaba ali fatima radiyallahu anha lokacin da sayyidina ali ya nemi auren na na fatima Allah ya kara mata yadda kala zaidi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يجي النبي عليه الصلاه والسلام يجي cewa innahu la budda lil ursi min walima babu makawa ga ango sai yayi walima babu makawa ga ango sai yayi walima wayan baji an yulahiza fiha umur kuma an so ya kamata ya lura da wasu al'amura kamar haka yayin yin walima kenan al'awwali ita walima ta zamto an ta kuna salatatu ayyamin aqiwa dukul kai da bayan kwana uku bayan tarewa kwana uku da tarewa an tare lahadi ko asabar zuwa hijiran laraba ko ran talata haka aka so a yi ta ita walima لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم domin an ciro shi ne daga annabi alaihi salatu wasalam fa an anas an karbo daga anas قال يجي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية النبي عليه الصلاة والسلام يا أولي صفية وجعل إفقها صدقها يتنيا وأتو صداق تجيني أنت وجعل الوليمة ثلاثة أيام sai annabi alaihi salatu wasallam ya sanya walimar kwana uku bayan tarewa to wannan shine dalilin na cewa wajibi ne walima ta rantu wato ku cika wannan sharadi to kaga shi ne ake magana akan to ina ga abin da ake yi ranar sauran aure sai aka ce reception da an ma ba wuce reception ne bature kai reception shi ma kuma mai daura auren ya ta reception immediately bayan daura aure za a yi reception malamin ka ce wannan ba a kiransa da juna wato walima duk da wani idan yanzu za ga walima ne ke sawa idan zai rubuta da hausa sai ta ba zai walima bayan daurin aure immediately da an daura aure to gaskiya abin da yake kyau a sunna shine bayan mutum ya nutsu yake walima bayan zaɓi nutsuwa ake yin walima idan ka duba yawanci littattafai akwai alfikiyar muyassar akwai bidayatul mutafaqin akwai a wanda ce masu ɗaiɗai kenan da za ka duba ko subul salam fi ma la yanbaghi lil muslim duka kananan littattafai ne za ka sun kawo abubuwa wato dangane da abin da yake abuwa din musamman shi ya yi mutsa subul salam fi ma la yanbaghi adab ya kawo bangarori ya taba tsira mu'amala da waye duk sai na ko adab masu kyau masu daɗi ya rubuta ba wannan ka bibiyo su za ka ga wato ka samu fa'ida mai kyau wanda sai ka gudu ba mu da wala da za ka ga amma sai ga ya tattare ma fa'idar kawai a gurin shi a سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم مجلد دين هذا وزيك سوى الثاني نبي أن يدعو الصالحين إليها كما إذا مدين يتاجي يغيرتي الصالحين ودن السيو لغرفتهم باي باي الله نقوري idan mutum zai yi walima to ana so ya gayyato mutane eh a gayyato mutanen jirgi shine a gayyaci mutanen jirgi na kwarai sannan zai ce fukara kanu au agniya wannan mutanen jirgin masu kuɗi ne talaka ne ko masu kuɗi kowane bangare ana samun mutanen jirgi a kowane bangare ana samun uwa koma bayan haka to su za a gayyata talakawa ne ko masu kuɗi a gayyace su لقوله صلى الله عليه وسلم saboda fada annabi alaihi salatu wasalam la tusahib illa mu'mina karka ya goda da kowa an ba mu'mini ne zantu wanda za ka zama abokin ka ke zantu mu'mini ne ya zanto mu'mini ne kaga shi ka ai malam mai talimu ke cewa anil mar'i la tas'al fa tal'an qarini fa kullu qarinin bil muqarani يقتدي وإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقاربه تهتدي wannan shine ka'ida ko kuma sai man jalata tijanata zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai to shine saboda haka annabi yace karka abota da kowa in ba mumini ba sannan kuma wala yakul amaka illa taqiyyun karka ba kowa ya ji ma abin din ba taqiyyi ba wanda yake a fili yana tsoron Allah wanda ya bayyana yi wa Allah fito na fito wannan ko shakka babu dan ka hana shi abin ka yazo ka hana shi abin ka daidai kai ya yi wa Allah fito na fito yana wa Allah karan sai ka ce sab ko wani abu yake request ka ce kai ba za ka baki ba da wannan niyyar lada za a baka ba wannan jin tausayi lada za a baka saboda haka wannan shine abu na biyu cewa kaga shine anan malamin suka ce wajibi ne zan to ka kiyaye kenan cewa yayin da zaka yi gayyar gayyato mutane gayyato bayin Allah zaka yi na kwarai ba wai zan kan kamar yadda wasu ke je ga yayi kati guda ɗari ba kowa zai ba wa sai yan kilik din su wai iya wanda suke harkar abubuwa da su su za a ba saboda haka in ka tashi zuwa shi kenan ba za a baka ka shiga ba domin baka da get pass eh da yan sanda ko a sa wasu marasa mutunci in ka zo ki ba rashin mutunci to dawa za mu zo mu ji ne matsayin amsa kiran ma shi matsayin amsa kiran shi kansa a tsanis na uku an yi lima bi shatin sannan an tashi yin wato walimar a yi da akuya a samu akuya au aksar ko abin da ya ba akuya kamar ragu ko za an kana da hali in waje da sa'ata amma an kana da yalwa sai mai yalwa kaga yanzu in aka tashi yin walima misali idan idan idan idan idan mala abu da ya je mu ya kawo mana da sadika muka ci za mu amma mu je ka shi da ya je mu ba za mu ci da sadika ba ka da sadika mu ta wannan ai duk muka baro a gida ne za mu yi da yanzu zo muke mu ga mun karya da kafi na in ji ku a hawa ji eh da ma ai muna duba yanayin mutum ne eh ne bai duba a cikin za a yanayin mutum za mu duba a kamar yadda mazaje zai ta biyu ai sai mu za mu faɗi me za a yi mu za mu faɗi me za a yi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a a kiyaye ka kuma fata biyo shi to sai mu ce malam mu ne ya hada to saboda haka sai ce ni kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li abdurrahman bin auf saboda fadin annabi alaihi salatu wasalam da abdurrahman dan auf annabi yake wa aulim kai walima kaga umarni akai walau bi shakin ko da da afiya ne to wannan kalmar aulim shine yin zahiriya suka ce to lallai kam wajibi ne yin walima tunda annabi umarni yayi mu je zuwa to sai yace wa na nabi radiyallahu anhu qala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama ala zainab ana tsammani yace ban taba ganin annabi alaihi salatu wasalam yayi irin walimar wato daga sauran matansa irin walimar da yawa zainab ba irin walimar da yawa na zainab wato ba irin da aka yi sauran matan annabi alaihi salatu wasalam ba me yasa fa innahu zabaha shatan domin a wannan walimar har akuya aka yanka to shine aka ce wa taba gani yaji wata walima da aka yi irin ta a cikin sauran mata annabi alaihi salatu wasallam biyar da Zainab ba Zainab bintu Jahash wa yajuzu an tu'adda al-walimatu bi ayyi da'alin da yassara to shi ne aka ce amma fa ya halatta kai walimar ka gabatar da walimar ka da kowanne irin abinci da Allah ya hore ma shine kai je a kalle ka ce aulim walau bi dobaru ko yawa kaga yanayin ka za a kalla shine dai maganar to sai yace walau lam yakun fihi lahmun koda ba nama koda babu nama eh li hadith Anas qala saboda hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yace aqama annabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madina salatan annabi alaihi salatu wasallam ya tsaya tsakanin Khaybar da Madina dama guri gonakin Yahudawa ne shine Khaybar to unguwa ce ko gari inda Yahuda ke a tattara a gurin ya zauna tsawon kwana uku yuguna alaihi bi safiyata binti huyai yana tarewa da safiyar huyai domin a halin tafiya ake fa da autul muslimina ila walimati wannan hadisin yana cikin hadisan da dan tamori ya karya ta ya ce karya ne na ji jini da kunne na ba ga haka sai yace fa da autul muslimina ila walimati sai ko da yake kai duk wani hadisin ana san ko karo kansa ya karya ta ko ka san ko baka san ba ya gane ta to sai yace fada'utul muslimina ila walimatihi sai na gayyaci musulmai zuwa walimarsa na kira musulmai zuwa walimarsa shi inda ana ce walimar annabi alaihi salatu wasalam fa ma kana fiha min khubzin wala lahmi domin shi a aqidar cewa ana san annabi ba ma kwata kwata saboda haka malaman garin ne yana kalubalen su gaba ɗayan sun yi su zo su gaya ba inda ma ai ana zai ba sa annabi daga baya kuma na ji kwanakin bayan ina sauraron sai yake cewa eh annabi alaihi salatu wasallam ana saboda yarin ta har annabi ya bar duniya ba ko kaciya ba ya masa ba bayan da a wani karatu ni na ji ya ce ba amma yi shi ba da yake ni ina yi da ba gaya mun ji ake ba duk sati ina ji a to ai ai bata lokaci kamar misali tattaunawa ce ta wanda ya shafi ta Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ba wanda yake wahal da ni a munazara ko kuma tattaunawa mujadala irin jahili yace saboda sai ya gama kawo ayoyi yace bai taba yi tattauna da jahili wanda ya kare sai ya gama kawo ayoyi ne ke bai da rasuwa to ya zaka yi ba da lokacin da kai kawai haka imam jabiri shi ma yace ba wanda yake wa shi za a yi wato malai yake cewa jahili sarki sarki ne shi mai rauni to ya zaka yi da shi ba yadda zaka yi amma wanda ya yadda da nan shi zaka kawo ya yadda da ka'idodi to za ku iya tattaunawa to da me zaka tattauna Allah ya sauki karshen zamani ne yanzu sai mutum ya yi kaka san san biwa ta wani imanin da ya bari Allah Allah ya samu gama lafiya to sai yace sai kawo wannan wato matsala yana cewa fa ma kana biya min khubzin wala lahmi babu gurata ba nama kaga idan mutum yayi da iya to baro da dabarika kaga ba za ka kaibata ba ku domin iya halin sa kenan amma ya ji tsoron Allah idan yana da hali to ya wuce nan shine abin da ake magana domin su ake ka dada dawo kuma ka gayyato wayancan bayan Allah da aka faɗa ka dada dawo kar ka gayyato iya abokan ka kawai da wanda duk sun saba da naman wani in ya zo a gurin zai bari to ake ka gayyato wanda za su rika cin walimar ka har wani ya rika ma fata Allah Allah ya sa Allah ya maimaita mana yawo Allah ya sa ka tsara wasu kenan to sai yace amara bil anda sai annabi yace a kawo fata ya sunan yau da ba da ake jin fitawa da ba gudu ba a ai akwai da tura da abin nan da suke um ba ta larabcin ba ta suna gaya mata wani suna kamar akwai wani suna da yanzu mata suna faɗa to irin wannan shimfiɗar da ake shimfiɗa an za a ci abinci eh eh ba table mat ba ka gani akwai suna da ne suna bata to wannan fata ce ka iya cewa gudu amma gudu ai sallah yake ne to shi wannan babu gashi akai gaba ɗaya ana ɗaya ki an tsadi to ita ce kin fulawa akai to shi ne al'anka jami'i ne na aljihu ita ake kawowa to sai annabi sai umarni da kawo wannan shimfiɗan fa ulqiya biha min ad-damri har yanzu a saudiya za ka za a sa musu wannan laidar su suke baza tun daga farkon sau sai an ja ta jajiri waje mai tsawo a buɗe ta haka ita za a sa idan aka sa sai a sai a zuba abincin a kai kowa a gaban sa za a zuba ba to saboda haka annabi alaihi salatu wasalam fa ulqiya biya min ad-damu bayan an buɗe wannan shimfidar sai aka rika jajjefa da biyu wal aqiqi da tukui wasamni da mai amma ka ce kakiri da kakiri don jiya shi lakutowa haka a amfani da shi da sufi din kuma har yanzu za ka ga labarin lahaji in mutum ya je saudiya zai ga abin da suke yi kenan su da nono za a kawo da kararre da an sha ruwa wannan daga zana ajewa dan kwantena kanana kanana to shi za a kama ruka da lilo da yawa da shi za ka rika lakuta ta nan shi ake lakuta fa kanat walimatuhu walimatuhu ita ce walimarsa kaga anan an gaya ma ba nama daga tukwi sai da bino sai kacibi wala yajuzu an yakhussa bi da'wati al-aghniya baya halatta a kebance masu kuɗi kawai dunan fuqara banda talakawa kamar da wani suke yi za ga iya ɗan kilik ɗin su suke gayyata kawai me yasa saboda ta ne dama ba walima wace ta tura ya Allah to sai ce bi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam sharru da'ami da'amul walimati mafi sharri abin jiji ne abincin walimar da aka zaka masa domin a gane ba a gama ba sai ce me yumna'uha man ya'tiha da ake hana wanda za su zo an gayyace su wani har neman inda ba ki walima ba ga yace ki ba zai ji har nema yake to kun kika yace wayannan kun ga yato wadannan an tashi za a ga rabon abincin a gurin sannan wayu da ilaiha man ya abaha a gayyato wanda su wani idan ya zo inda ka ajiye mar abun a gaban sa haka zai tashi ya wani shine wanda abaha wanda ke kyamar irin wannan abun ma kawai ya zo ne dan kai amma ba zai ci ba wanda daga cikin wato an zakiran walima ana so ko kowaye ke jin matsayinka aka gaice ka ana so ka ci to kaga yanzu wanda ba zai ci ba kwata kwata to kaga wannan mafi sharrin walima ce wa man lam yujibi da'wata duk wanda bai amsa kira ba faqad asallaha wa rasula to ya saba wa Allah baka hukuncin sarki ya kuma saba wa manzansa duk wanda bai amsa kira ba ya saba wa Allah ya saba wa manzansa to shine malamin ke faɗa kamar da muka faɗa a nan wato na farko yan zahiriya suka ce wajibi ne idan an gayyace ka walima ka ji saboda irin wannan hadisa idan istudui ahadukum ila alwalimati falyujib ko falyahdiha da akwai ruwaya idan aka gayyace ɗayan ku zuwa walima ya ji ko ya zai ke mata to da shafi'iyya wasu daga cikin ɗaliban shafi'iyya su wasu tafi akan wannan ra'ayin cewa wajibi ne kai har ibn hazm az-zahiri yana cewa jumhurus sahaba ma akan wannan suke da tabi'ai haka ibn hazm ya ka koma cikin al-muhalla nasa ka duba za ka gani wannan ra'ayin ka ke alaikum salam da ba shi ne ai shi ne na bada misalin rabar tsazuma a wasu littattafan waɗanda an ji za a ga sharri da suka kawo sun ta goma wasu sha biyar ba dai a wurin sha biyar daga abubuwan abubuwan da suke na wajibi guda biyar sauran mustahabbai sha biyar haka suke kawowa mafi yawa eh Na'am. To ai shi ne amfanin karatun. Ta'amul walima. Kaga ko wannan ai akwai ta'abi. A tunan labarin sai. shi ne amfanin karatu da ma tunatar da juna mutum zai ga abu da kansa haka yanzu ba wanda zai zo ba alaye domin ka san hadisin eh to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wasu malamai suka ce Abdul Bar Ibn Abdul Bar ba Yusuf kenan sunan sa kenan shi ma ra'ayi sai babban malami jigo a Malikiya shi ma yana da wannan ra'ayin da aka ce to wato yana ya tafi akan wannan haka alkadi iyam ya ce ba haka imamun nawawi cewa sun tafi akan cewa wajibi ne a wato a amsa walima amma ta aure su sun ware sai suka ce idan ta aure ce domin walimar wani zai iya samun aiki ga yake mu walima wani zai iya samun wani abu wani abu da yake bukata ya yake mu walima duka an gane ku yawa amma jumhurin shafi'iyya ko da hanabila cewa suka yi fardu ainihi shine wajibin da wani baya dauke ruwa shafi'iyya da hanabila jumhurin haka aka ruwaito wata ruwaya daga imamu malik shi ma ya tafi akan wannan cewa wajibi ne amma sauran kuma wasu daga cikin bangarorin duka sun ce farbi kifaya shine abin da in wani ya yi ya dauke wani shine farbi kifaya farbi ainihin kuma wani baya dauke wani an gane amma wace irin wato gayyata yanzu misali sai malam fadil ya samu wani abu ko ya samu aiki ko ya samu wani abu na daukar sa haka kawai sai idan Allah jama'a bayan mun gama karatu ina gayyata ku walima gobe ko jibi bi ta hau kenan farzo ainihin tambaya ne tun da gaji ra'ayoyi malamin mun ji gaba ɗaya yanzu yake da Allah jama'a muna gayyata na samu kaza kaza ko ba akwai walima ko jiri duk ta hau mu farzu ainihin ko wata hau ba to malaika suke idan a jama'a ya zo yi to farzu ki baya ne tsakani da Allah amma idan ya tafi ya ru ya ga yaje mu sannan bayan gaji ya ba wa babawo kadi ko ya ga mu jiri sannan mu malam Muhammad ya injiniya ya haka to yanzu duk da ya gaya musu baki da baki da hausa amma a jama'a farzu kifaya ne kace duk da hau ma ai ta hada mu da yi dan ba kowa ne zai je ba Allah to ita wala muka ce in wannan arbibi yayi gayyatar to bar kuma shi ma da za a je gayyatar sai ba sai ba zai ba kowa din ba eh saboda haka suka ce kawai farzu kifaya idan arbibi yayi na'am alaikum salam Na'am. Na'am. ina ji a lalin wanda muka karatu yanzu ai ba ku bari na ji na na na shi da shi suka dogara saboda suna ganin sannan bayan wannan cewa kaga tun da za a ba mutum zunubi abinda ba wajibi ba ai ba zunubi a cikin sa wannan suka kalla da dai hadisin da na kawo cewa idza du'iya ahadukum ahadukum ila alwalimati fali falyati ko fali al'amru lil wujubi to da wannan suka tafi gaskiya shi ne ra'ayin shi za ga ai dandazan shi buna hadin da yazo sai da yace jumhurin sahaba jumhurin sahaba an kasan kana da matsala in yazo ya gaya ma kace to dan Allah kai mun abuwa idan na samu lokaci ba ka ba shi kai takfiri ko ka dama istisna'i kai cewa in na samu lokaci saboda ina da wata al'amara ko lokacin ya kusa ka kira shi a waya kace dan Allah kai mun abuwa ba zan iya zuwa ba saboda Allah kenan ka sauka dan gaskiya dalilan yana da kalli za a ga bangaren malaman sun fi yawa ai wanda suke cewa wajibin ne sun fi yawa sai ka saba wa Allah da wanzo ko ai ka ga zunubi ne saban Allah da wanzo ai zunubi ake bayarwa Allah ya kiyaye to wannan shi to mu je zuwa to shine malai yake cewa wayan bagi an yi jiba walau kana sa'iman ya kamata mutum ya amsa kira ko da yana azumi ko azumi yake eh amma dai ce fa in kana muftiran falyal'am idan ya kasance wato muftiran baki mudani ko kuma an sha ruwa a lokacin to ya abun bayan magarba za a yi misali har ya ce tun da ya ba ga yaje shi amma har bayan magarba zai kai nan ne kuwa idza du'iya li qawli sallallahu alaihi wasallam ko wayan baki an yi diba ya kamata ya amsa kira walau kana sa'iman ko da yana azumi bi kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa salam idza du'iya ahadukum ila da'amin falyujib gashi al'amru lil wujub idan aka kirawo ɗayan ku zuwa ga wani abinci to ya amsa nan ne ko fa in kana muftiran idan kuwa ya kasance ya riga an sha ruwa ko kuma dama baya azumin fa da amso shi wa in kana sa'iman fa salli idan kuwa azumi yake to yayi addu'a kai kuma ai yanzu ana kai kauye sai ai mace kauye a baki tafi da je jaruwa a hanya yani addu'a dama wato as-sala yana zuwa da ma'anar du'a to wannan hadisin kamar da muka ji shi wato um okay ji muka biya sai ce walahu an yuftira idan kana mutadawwi'an fi siyami sannan ana umarta da ya karya azumin idan ya kasance azumin nafila yi fi siyami dangane da azumin nasa lafiya ma musamman ma idan alaha alaihi da'i idan wanda ya gayyace shi yana ce shine alaha in kuka duba shari'in hisan muslim da aka yi za ku ga daga cikin adabu du'a shine akwai akwai alilha naji ka rika yawan yi wa Allah ne in kana neman aiki gurin wani ai matsa maka kai ta tuna ba kai ta cewa kawo ina ta dai tuni kaza ai dai to haka shi ma ubangiji mai hukuncin da in kana so wato abubuwan ka tsaro kar ka gaji kai ta naji a ce ba ra ma na shiga yi ta gaji ba ra wancan ma na shiga wai ya gaji to lallai ko ba ka da rabu to sai ya ce wato lalle ya kamata idan alaha alaihi dani idan mai kiran yana ce ba kun ganin akwai maslaha mun faɗe ta baya maslaha shine idan zan to ya nace sai ka ci abincin amma idan akwai maslaha na cewa ya zuba ma abincin ka ta wani shi babu da shi sai ka ce wallahi abin ne ke to bar a zuba ma ka ce to amma in ya nace cewa waliman nan da rana za kuma ka zo ka ce abin ne shi kuma yana ganin wato tabiwa sun ne wata kila har babu kiwo a yi gaba ɗaya ga raguna a rataye a gurin kuma ba fita za a yi abincin nan ba eh na a kariya ko amma da ba duka ba a kariya ba to shi ne yace idan ya dace ma da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa annabi alaihi salatu wasallam idza du'iya ahadukum ila da'ani idan aka gayyace ku zuwa ga wani abinci falyujib to ya amsa fa in sha'a ka'ima to in ya ga dama ya ci abinci wa in sha'a taraka in ya ga dama ya bari shi sa can gurin aka ce ma idza alaha alaihi da'i idan bi wato gayyace ya dace kaga nan ka iya gaya ba iman ya ga maslaha ka azumi kake zai kyale ke sai ka sake addu'a ba wa yustahabbu liman hazara da'wata amrani an so ga wanda ya halarci kiran nan ya al'amura guda biyu al'awwal na farko an yi da'uwa li sahibiha ba'da al-faraj yayi wa wanda ya gayyace shi wannan walima ya masa addu'a ba'da al-faraj bi ma ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faraj bayan an gama bi ma ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam wa huwa anwa'un ya zo akwai addu'o'i nau'o'i da yawa ta farko ita ce Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum kai wa wanda ya gayyace ka da addu'a kace Allah ka gafarta musu ka jikan wa barik lahum ka kuma yi musu albarka fi ma razaqtahum cikin abin da ka azurta su da shi fi ma razaqtahum kumul kafira ya'ya ne dukiya ce aiki ne ko ne abin da kai gayyata akan sai arziki ka samu ko to sai ai ma addu'a kai ta biyu ko kuma kace Allahumma a'in man a'amani wanki man sakani wannan kuma ba wai ya ga yake kwalima ba ko gidansu kuka je dauko abu su kai kaci wannan addu'a tana nan Allahumma alihim man al'amali Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da wanki man sakani ka shayar da wanda ya shayar da wannan yana ci an fahimta da kyau ku na kaji ko wasu da aka yace suka je suka tinya a wurin sai suka karanta rabbana inna na zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la hawla wa la quwwata illa billah Allah ya zoji ta uku sai a ce akala da'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika wa aftara indakum as-salimun ga su duk gajeru masu dadin hadda cewa akala da'amukum al-abrar nagartattun bayi in sha Allah sun ta abincin wa sallat alaikumul malaika sannan kuma mala'iku sun muku addu'a ko kuma kai musu fa'alu Allah ya sa mala'iku su muku addu'a domin ba sallah za su mutu ba ba salati ba a haka Abul Aliya a rayahi ya faɗa cewa salatin mala'iku ga bayi shine yi musu addu'a da yabo yabon haka Abul Aliya ya faɗa kamar da Ibn Kathir ya kawo wannan magana a tafsirinsa wa amtara inda kuma salimun sannan kuma masu azumi sun ci abinci a gurin ka kana da nau'o'i uku sai ka zaɓi wanda za ka yi in azumi kake aka gaje je ka shan ruwa sai kai ta karshen nan in kuma kawai abinci ne na yau da gobe sai ka zaɓa a gajerun nan sai Allahumma alim man adabani wacce man tsakani al'amru tsani al'amari na biyu addu'a lahu wa li zawjihi bil khairi wal baraka idan aure ne aka gaje ka kuma ba auren bane yana ne da auren to sai kai ma wannan addu'a al'amru thani addu'a lahu kai masa addu'a wa li zawjihi kai wa iyalin ma addu'a bil khair ta hanyar wato addu'a al khairi wal barakati da albarka ka roƙa musu Allah ya sa musu alkhairi da albarka a rayuwa auren su kama sabaka fi tahni ajbi min bin nikah amma yadda ya gabata wajen yin murna ta aure shine a tani a congratulation ta aure wala yajuzu huduru da'wati idza ishtamalat ala ma'siyah mafiya baya halatta ka je ka amsa kira idan ta kunshi sabo idan mutum ya ga tasu za a yi haramun ne ya amsa kira ko za a ta kuɗa maza da mata wallahi haramun ne ya amsa kira wannan ya halika man halaka an wa yahya man hayya an bayyana dan mu sani karara cewa haramun ne yawwa amma mutum yana yi zai tuwa afallahu amma salam wa man ada ya san karshen aya to sai yace to idan kamalat ala ma'siyati idan ta kunshi sabo illa an yaqti da inkaraha sai dai idan ya fati zuwa ya inkari ya hana wata ila yana da sikon da zai iya hanawa zai bi to zai bi amma wai kar ka zo kai mana dabara ka ce kai malamin islamiya ne wai da ka je buɗe taro kai da addu'a wa ya sa ka fi to wai da gaje shi wai shi saboda kulan kulan din zane wai zai gaje shi in yanzu zai bude taro da addu'a ya koma gefe a hanakan lahu wallahi tallahi da kai da wanda suka ci karawa duk zunubin ku daya ka ba bidu domin kai ka ta ku barna da ko ka ta ku barna da alkhairi eh ya ta ku da su gaba daya to saboda haka wannan shi to sai yake mala ya ci gaba da cewa illa an yakti da inkara wa muhawalati zalatiha da kokari shine muhawala sai za ga abin da ana ga dalibai cewa muhawala tayyiba ko saboda haka da kokarin kauda ita din izalata fa in uzilat idan aka kauda ita fa ne in bashi kenan wa illa kare sai zaman sa in ko ba haka ba wajabar rujuwa wajibi ne koma da yazo ga abun ya ci wa bai rugurin wa fi ahadith a cikin wannan matsala akwai hadisai min ha daga cikin su an ali ya zo daga sayyidina ali kana yake sana'atu ta'ama sayyidina ali sai nayi abinci fa da'awtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na kira annabi alaihi salatu wasallam fa ja'a fara'a fil baiti tasawira sai ya zo sai ga cikin takin duk an yi mutum bujimi ko hotuna an gane ku duk ga sunan a jiki fara ja'a sai annabi ya fito fa qultu ya rasulullah dai na je dai dai nace ya bakin Allah ma aka bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata sun zama fansarka ya ma'aikin Allah ni mai da kai ni dawo da kai kale yace inna fil baiti sitran yace a cikin daki ne daga wani labuli fi tasawir akwai hotuna duk a jikin sura fa innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi tasawir ka sani kuma mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hotuna abun mamaki wannan sai na anas yana da irin wannan hadisin an karya ta shi to sai na alba ya rawaito wa ala zalika jara amalu salafi salih akan wannan ayyukan magabata na kwarai yadda ne radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda ana abi mas'ud ana abi mas'ud al-badri ko al-badri ne kenan banda wannan su abi masudin in an ce alwadari shi mazaunin gurin ne mun yi wannan magana da ku a alulu wal marjan yawa sai yace ukbata bin amri anna rajulan sana'a lahu da'ama wani bawon Allah ya yi abinci dan annabi alaihi salatu wassalam yayi abincin da ya gayyace shi fa da'ahu da ya gayyace shi fa qala bi afil baiti sura da annabi ya ruwaye to cikin gidan oke abuwan waye wato anna rajulan sana'a lahu da'aman uqubati min alim dinjira ko yawa shi yake magana da yazo sai yace a filbaiti sura cikin gidanka akwai hotuna kala na abu yace fa bani da kula sai yake shiga ta kasara sura to kaga nan sura ta wata ne ta butun butumi a sai da aka kakkarya wannan butun butumin na dawakai ne ko na mutane shi da aballan sannan ya shiga ثم دخل sannan ya shiga وقال البخاري Imam Bukhari ya faɗa yace wada Ibn Umar Aba Ayyub Ibn Umar Abdullahi da Umar ya gayyaci Abu Ayyub al-Ansari mai farin gida da tijo to sai yake cewa ya gayyace shi fara'atil baiti sitran alal jidar yana jigowa sai ga labulaye duk a cikin bango irin yadda ake yi dinnan a kewaye eh kewaye dakin gaba daya za ka gaya kamar mun biya wani hadisi a dabu da gwada sun za ku iya tuna an ɗau lokaci dai da biyawa amma muna sa ya irin za ki alayi karatun hujjar fatu bin jama'a shi a dabu da gwada sannan za mu kuma mai mai insha Allah to so sai dai um faqala ibnu umar ibnu umar yace galabana alaihi nisa irin wannan magana cewa wannan wannan al'amarin da aka yi aikin mata ne mata sun fi karfin mu akan wannan ai akwai abin da za ka an aiwatar a gidan ka kai ka ta wannan mata ne sai wani illa ba ma da sanin ka ba sai mu ya ta za ka gane wannan abu sai yake cewa gaba galaba na shi Abu Ayyub al-Ansari yake yi wa Abdullahi ibn Umar hanjari cewa wannan dai aikin mata ne da ya gani su suka yi wannan abu ya gaya masa haka fa qala bi yace man kuntu akhsha alayhi falam akun akhsha alayhi yace abin da nake ji yau wato wato duk abin da na kasance zan ji wa wani tsoron kai ba zan ji ma tsoron ba na ne shirka kaga ai hotuna da yawa ai sun sa mutane sun fada harkar shirka kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani ko wajen aya suratul nuh ko da yake cewa wala tazarunna alihatakum ko wala tazarunna waddan wala du'a wala yaghud wa yauqa ablana abadi yake wannan da yawa ita ta sa wasu suka fada suka zani saboda hotuna suka rike yi na malaman da manyan wasu alalan momin suna kafawa su sai ran su kawai suka koma bauta mu sai yake to abinda nake biyo wani tsoro kai ba zan ji ma tsoron sa ba domin wato kaji abin da ya faɗa addu'o'in annabi sun hau kan ba za su yi ridda ba kamar yadda wasu suka ce sun yi ridda dan uwansa sahabi yace ba zan ji ma tsoron za ka yi ridda ba dan ba zai ba wanda za su zo ce kowa ya yi ridda wannan mutum biyar ko uku ko goma sha biyu misali cikin dubu ɗaruruwa to yace ba na ji ma tsoron za ka yi ridda yace amma ba wallahi na rantse da Allah la ad'amu lakum ta'ama ba zan ta aure ku ba ka ji manyan bayan Allah faraja a ji juya kawai ya tafiya sa wa yajuzu lahu an yasma'a lin nisa'i bil 'urf bi ilan nikah ya halatta kai sauki ga mata bil 'urf dangane da abin da ya shafi angwanci in za su amarkin su bi ilan nikah su bayyana auren yudarbi ala turki su da dudduba su samu shine yake cewa ganga irin da koshin su fi amma ba dan asharar da za a kirawo ba ko didi sai ce fakat kawai wa bil jina'i ko ji waƙoƙi al-mubah wanda suka halatta ai da sun za ga suna da waƙoƙi da suke faɗa na za ga babu gaga amma ko ko ko marmar su ji Allah ya ce mata za ga akwai watsa to balle watsa iya kalmomin kawai da zaji na mata su ake magana a kai to sai yace allazi laysa fihi wasful jamali kun ji wanda ba hu kwatanta kyan ba sai ya zo a rika haka dije din su ya rika doguwa mai farin hanci mai kaza kana zaune babba kaga amaryar ba alma dai da baka description din su cewa ga yadda ne to banda wasful jamali kuma ba namiji ba ita ma mace zariyar kace ta faɗa zubarta domin waka ta fata ba wa zikrul fujuri da ambata abubuwa na rashin mutunci shi gantaka ka rika jin abubuwa kala kala wasu ba za su faɗi ba to ban da su duk abu na fajinci na kene ne da zai dogara Allah ban da shi ya halatta su yi shantin su su faɗi kalmomi da suke faɗa babu baza sai ma da yake wa bi dalika ahadithu akan wannan akwai hadisai min har daga cikin shi ne kaulin sallallahu alaihi wasallam fada annabi alilun nikaha annabi yace ku bayyana daura aure shine alilal haka ake so bawo Allah kana neman aure kai kisan mu miji shi yasa ake san to wannan zai baka dama ne kuma idan ka tashi in kana so kai wannan kisan mu mijin kada kai dogon neman aure duk yin mummujan kan dai dogo ne za a gani in dai dogo ne wallahi za a gani in dai ya haura shekara ka ta bugo ta gunji shekara ku biyar tare a ai dole a sani amma idan ka dauko shi wato gaba an kanuwa sai zai ka ji ana wai dama yana da budurwa ai na ke neman auren to sai ka zauna lafiya to sai yace ku bayyana a daurin aure shi wannan ba laifi bane a sa a social media kai invitation ne tunda kaga dama za ka yi amma neman auren koyi shi وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام annabi alaihi salatu wasallam yace abin da yake rarrabe halal da haram shine wato addufu buga da dufa shandu ko ganga wa sautu din nika da kuma wannan buɗe da suke ta aure wannan abin da suke a junan su ba za ka ba wai kai ka zo ka ce kai biki za a yi wai ka zo ka sako daga sama ka ce kai ustazi ne ba za a yi ma wai wai zuwa ya suke ma hayaniya a cikin gida dole a yi hayaniya dama lokacin da kai kai abin da ake bukata da kai daga wata ba da fita ka ban musu gida shine kawai amma wannan hayaniyar da buɗa da waye sai an yi wa'annan ka'idodin kawai ake so a kiyaye amma sai an yi shi na'am na'am ina jin ka gaba daya na'am
لكن الشهادة دي يقول أنا منهم فقال لي أنا حلفت فقط من سنين الدكتور هو يحكي lallai na lafiya to Allah ya zauki wa an khalid bin zakwan qala qalat rubayya binti muawwid bin afra rubayya wannan sunan ne da za ka kiwaye hausawa kaf ba za ka samu sunan za ka ta to Allah ya taimaka to bara mu je karatun na ka san me sunan guda a wace rubayya wane mutum to ka ji babban malamin mu ya sa Allah ya kara masa lafiya sai ce to ja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya zo fa da kala hina buniya alayya to in ji ta take cewa zai shigo guri na lokacin da wato buniya alayya lokacin da aka tare da ni fajalasa ala jirashi ya zauna nan ne sai zauna a kan shimfiɗa ta kamar jinisi kamin ni ta ce kamar yadda ka zauna yanzu nan a guri a guri na faja alar juwairiya lana ya birib na biddufi sai aka samu wasu ‘yan mata shi ne juwairiya juwairiya ko jariya ai tasiri ne na jariya ko jariya kuma yana da manoni da yawa yawa saboda haka sai aka samu shi za a ga mun sha bala shi shi balarabe yadda kake da baba karami baba babba alaji karami alaji babba shi ya zo da shi yake kawai in ya iya ce anas in yana so ya sa wannan karamin anas zai ce one su ya huta in ya ce hakan yana so ya sa karamin da zai ta hussein to haka balarabe sunan ne dai kawai zai tasgirin to sai yake um, sai wasu yan mata suka zauna suna ta buga dubba gangan wayan dubla man kutila suna ta tuno suna annabi suna ta tuno waɗanda aka karkace min aba'i daga iyaye yau ma bajiri daga iyaye na a ranar badar kun ji zuwa ke tunowa wanda ya tafi badar an masa ya yi shahada wani shi ne bai kika kawai ana cikin haka iska na ce hidahu na daidai daga ciki da waka ta yi waka sai ta ce wa fina na biyu na alamu na fi gani a cikin ma akwai annabin da ya san me zai faru gobe ma fa kana sai annabi ya ce da ai hazi bar wannan magana bata wa quli bil ladhi kunti taqulina ki ci gaba da magana da dai amma wannan sarki kuma kaga an hana ta fadar ne abin da yake ba daidai ba wa sunnatu idza tazawwaja al bisru ala sayyid abin da yake sunna kuwa idan an ce wato idan mutum ya auri ya auro a sayi bazawara budurwa kai ana san yi akan bazawara yana da mata sai je auro budurwa ne to abin da yake sunna shine a kama inda ha sab'an zai tare da ita tsawon yanzu kana da mata ka auro ba wani zancen compromise dama kwana bakwai na ta ne na amarya ne ta tare ranar lahadi to wata lahadin ta zagayo za a zauna mitin a ce to yanzu na yi kwana bakwai ka haɗa su ka ce to ya za a rabon gwana su ba da shawara ba wani abu da shari'a ta wari cewa ga abin da za a su ba da shawara a junan su za su ba da wannan shawara wannan su ce tana ganin kwana ɗaya ɗaya za a yi wannan kuma su ce a tana ganin biyu har a zo a haɗa kan yadda za a yi kowa tsarin gidansa daban wani ya gada kwana biyar biyar zai shi ya biyu in sun yadda shi kenan to sai ya zauna amma amarya karan fari sai an zauna a gurin ta kwana bakwai idan ya zo yake honi mun zai ba sai a kirawo amarya a tambaye uwar gida ta yadda sai to amma ban kira daga honi mun ji ma za ka zo kai kwana kaza din ya yadda to shi ke to shine yace wa qasama da daga nan kuma sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya rabon kwane wa idza tazawwaja sayyiba ala al-bikri amma amma zawara ya auro an gane ku akan budurwa sai auro ba zawara a kama inda ha talatan to kwana uku ake bata duk da za a auro yanzu ba zawara ce kari za a yi da ita to kwana uku za a bata in dai dadi ne sun maka sama daga nan sai a zo a rabon kwani haka za rawa wa abu kilaba an anasin haka abu kilaba ya rawaje shi daga anas wa qala abu kilaba abu kilaba yace walau ji'tu la qultu da na ga dama sai ce lalle inna anasan lalle ana da ya faɗi wannan magana rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga maganar wato zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam wannan hadisi ne marbu'i in ka koma bukari da muslim za ga an jingina shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam saboda haka wa ma udhiba lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in wa yajibu alayhi an yuhsina ikrataha wajibi ne yauta wannan ko wato gudarasi ne gaskiya dan mun shiga yanzu yadda za a zauna da matar kuma a mutum mu ma ya shiga tir an miko mun takarda lokaci yayi saboda haka sati mai zuwa auke satin sama sati mai zuwa a kamun jana'iz zamu biya zamu tashi akan zaman jiwar iyali idan mutum yana da shi mu tsaya anan wa sunna zamu tashi da rajinin saba'in da nawa da bakwai saboda haka insha Allah ta'ala me ya kamata mu tsaya cewa za mu ji wa alaikum salam wa haka
wannan wannan shawarar ba aka samu
na yawanci yawanci mata mata uwa iyayen gida ba ta yi wannan abubuwa suna kai gida ne a zuwa da ya shawarar sabi kuma da zai yi a ce shawarar ce da wasu mata da amarya saboda ba ta yi ba
akwai wata baiwa Allah da muke karatun juma'a da su daga nesa take zuwa kace mun ita wata kawarta ka san kamar yadda ka faɗa haka ne lokacin da aka karo amarya tana cikin wannan zafin da ya zo sai ta ce je kana kara ma sati da da ya dawo sai ta kara ma wani sati wallahi ta ce bibi ta kara ma wata shida da kansa ya dawo ya gaji da rainin hankali wata shida sir suna wannan game da ka faɗa suna wannan tutsun yanzu nan kinki dan tsakuwa yanzu nan je ake ga mu wata baiwa Allah wai mutum da wai mutum da ya kai kudin aure dubu dari biyu ta zo wajen tana tambaye sa nawa nawa ka kai yace ba hurumin su bane domin satin nan a an yi wayin lallacin da za ta umara fa satin nan saboda haka wai umara ba wai ana gora ta goyi za ta yi yaji shi ne wanda suka ji suka yi ce waki da hankali waki da hankali saboda yayi wani tsadan gida za a koma gaba daya wai tana gani wai dan me yasa wai wannan kudin da ya kai dubu ɗari biyu ba zai tsaya aiki da suka ce kudin ki ne a ba kudin ki bane saboda haka babu abin da ya miki zafi ba abin da ya miki zafi da wannan to tana ganin dan me yasa zai ɗau dubu ɗari ba zai zo wa kansa gani yayi zai iya ke kuma yanzu da kuma ya biya miki kuɗin maka sai ki tafi maka ki dai ki da addu'a Allah ya baki juriya da hakuri shikenan kawai to saboda haka wannan yana da irin cikin matsalolin da wato mata suke faɗa ko mace ta rigime ta ce sam kuma abin ta kai ki wai saboda wai duk wahala gaba ɗaya da ita aka shafe yanzu za ka samu arziki ai kowa arzikinsa zai kowa na zai kina zaune kika yi hakuri idan ba ta da hali mai kyau za ta zo ta fita kina gida amma idan kika rike mai mun taba ga yawa ta baiwa Allah wannan kalmar kika ce ba za a yi wani namiji in idan zai rufe zai kara aure tunda halaliya zai wallahi zai ya kara idan kika ce ba zai kara ba zai biya bukatarsa ke sallame ki kawai kuma yawanci wani lokacin yayin da mutum zai kara din za ga ƴan uwansa na gida in suna ɗasawa da ita zuciya experience ɗinsa domin ita wannan na aka ce ai na kika biyo kanwarsa ita ta zo ta faɗi kuɗin da yake saboda suna ɗasawa da uwar gidan wai su yanzu ɗan kine kun uwar gida ne irin wannan matsalolin ana samun su da yawa
sai kan ba da mamaki ka ga idan mace a gida a tsoron da duba da ta ke aure ba na'am haka
haka ai muna gaya musu murna ake har gaya ba ba da Allah ya samu addu'a wacce ta samu miji suna murna za a kai ta ta biyu ko ta uku to ko ba ta zuwa ba Mm. sai za a rigima ai kaga a gurin mace dakta shine duk wanda za a kawo su a gurin su za su yi taya za a zuwa wai muguwa ce idan kuma ɗaya su za a gaishe da Allah ka taya za a zuwa ba a san halin ta gidan ba ko ba haka ke yi ba shi ne kawai shi ne kawai hakan kawai judgment din su shi suke ba shi shi za ƙa'ida abubuwa ba za gaya ma ba a yi bambanci sai ta tsallake gaɓoɓi uku gaba ta farko shi ne duk matar da duk matar da aka mutu ko aka fita aka bar mata yara ta rike su ba na ta ba na cikin ta ba ko fita aka yi aka bar yaran a gidan take kula da su kyakkyawar kulawa ko kuma mutuwa aka yi aka bar yaran ta kula da su kamar ƴaƴanta to idan mace ta yi tsallake wannan gabar kai ba mata ita ce mace ta farko mace ta biyu ita ce matar da mai gidan da yana da hali ne kuɗi amma yanzu aka samu larura ko kasuwa ko wani abu bai da kuɗi amma ba ta nuna masa canji ba ta zauna take ma biyayya kamar yadda take ma lokacin da yake da abin duniya to kai ba mata wata ta biyu kenan mace ta uku mace da bata ta da hankali ba ba cewa ne bata damu ba bata zo ta hargitsa hazo ba yayin da za a karo mata abokiyar zama idan ba ta kawai ta tsallake wannan abubuwa uku ba tana nan dai a musulma sun mumina sun kare ta ce eh ba zan har yanzu ba mu gama sanin wace ce ba ana kyautata mata da su amma idan ba ta tsallake tana kunnan guda uku ba wallahi har yanzu da sauran ka ka ga shi ba hadisi bane ba aya ba amma kamar nan yawa su ma matan suka ji sun sani ai ba ai gina abin da na gaya ba ba ka gane akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a garin nan ku ran faɗe shi ba wanda matar da har wa'azi ta ne ina gaya ba amma da wannan matsalar ta taso billahi na bi zama ɗaya da ita da wanda bai ji karatu ba sawa'u duk ɗaya ne da ƙyar amma kuma daga baya aka yi ta addu'a kuma ana ta hankalin da Allah ya ce bai ta ta gano su tun daga ƙarshe wanda za a aura ita ta biya ita ta mata kayan ɗaki Allah daga baya in sai mata kayan dai to ana samun wannan matsalolin shi sa ba ka yaban su sai sun tsallake wannan jira kuma eh yanzu dai tana nan a musulma sun mu'mina Allah ya saka da alheri eh wa alaikum salam kwarai da gaske babu shi wannan tambayar da aka tana da kyau saboda haka matsala akan in dai walima ce to ba ba da san wa'azi kulu wa shrabu ai amma idan reception ne ko kuma reception yanzu ake eh to yi za dai mutum ya dabara da wannan arzikin ba komai sai ce in kuma wani ma zai zai ce to sai ga ya mutane cewa jama'a za mu yi fadakarwa ta minti kaza daga baya za a yi walima ya kamata a sanar amma dai walima in aka zo gaba ɗaya abinci kawai ake ci shine ka'ida tsakani da Allah don bai ka tana da fa'ida to sai kuwa walima abin ji kawai zaki da an zo kulu wani rabu ne ani an yawa wallahu alam a lokaci guda na eh eh kuri'a kuri'a za ka yi ai saboda sun zo lokaci guda kuri'a yanzu za ka yi kamar wanda zai yi tafiya ne wanda ya auri mata biyu lokaci guda dole kuri'a zai yi ba zai yi fagna ciki da dabban ba cewa ya tare da zuwa lokaci ka san an karɓo ka gaya mana wani waya a nan a nan arewa nan makotan jihohin da yawa ne ya tattara za a shi ne ɗaya daga cikin matan ta zazzagar ta ce ba dabba ya kawo gidan ba ka fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine ƙuri'a za a yi cewa to da ɗakin in wata ta hakura ta ce me ka faro da ɗakin ka fani in mai idan ba ta hakura ba sai a yi ƙuri'a ko su nawa ne amare ne duka yi eh duk kwana bakwai bakwai idan ma ta ce to ka ga fara da ko biyin za ka fara ne za ka ya faɗa babu wannan wannan hiran mata ce kawai eh za ga mata suna cewa wanda ko kuma kai ke musu jaradi a zuwa ka dan akwai wanda za ka yi ba muni ka ce to kai ga jaradin ka duk wanda aka fara kaiwa ta gidan da za ka fara in sun yadda da wannan shi za ka gari yarge wata da ta azahar za a kai ba ita kwarai kuwa shi kenan wallahi ba'ala to sati mai zuwa a kamun jana'iz da insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maka hukun sarki ya yaje mana muna rago ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi yan uwa da suke jarrabawa Allah ka ba su nasara waɗanda suke shirin yi Allah ka taimake su masu neman admission da neman aiki Allah ka adala musu muna rago ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon guje mata muna da kowa ubangiji da suna da dawowa da kuma bisa madaukaka ba da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allahumma kunna fi yadina ila na'atik wa la tukilna ila anfusina dhafata 'ain aw qalla min dhalik اللهم استجب دعانا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم في حوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.